قال حدثنا محمد بن يحيى وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح شكرا شكرا
قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في الصلاه شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na jami'ul ikhlas da ke nan sharaɗa phase 1 a wannan yammaci na lahadi muna daren litinin yau tara ga watan jumada thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 30 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a wannan littafi na almuntaka karatun da muka ba shi take da almanhal at-tayyibul mawrud fi sharh muntaqab al-jarud wanda wannan shine darasin mu na na uku a darasin da ya gabata mun karanta hadisi na farko hadisin Buraida ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu Makka kamar da muka ce shine bude garin Makka shekara ta takwas bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam a watan Ramadan an ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin ya shafi kuffinsa ya yi alwala ya shafi kuffinsa ya yi salloli biyar da alwala ɗaya sai na umar yake ce da shi innaka fa'alta shay'an lam takun taf'alu ya rasulullahi kai wani abin da baka saba yi ba annabi ya ce da shi inni amdan fa'altuhu ya umar ya umar da gangan ne haka ce wani hadisi hadisi ne sahihi da mun yi sharhin sa wanda a ciki za mu fa'idantu da fa'idoji daban-daban daga cikin fa'idojin da za mu fa'idantu a wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta a shafar kufi wanda bayaninsa zai zo nan gaba insha Allah a hadisin safwan ibn assal radiyallahu ta'ala anhu a daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanta daga wannan hadisi hadisi ne da yake nuna cewa ya halatta mutum ya yi salloli biyar da alwala ɗaya in zai iya riƙewa wannan bil ijma malamai duka sun yi ijma'i akan wannan malaman musulunci duka sun yadda cewa inda za ka iya alwala tun safe ka riƙe alwalarka har zuwa isha'i to kana iya sallah da ita ba tare da ka saki ba sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina umar amdan fa'altuhu ya umar da gangan ne ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a baya ya kasance kowace sallah yana yi mata alwala kowace sallah yana yi mata alwala amma wannan yana aiki ne da abin da yafi falala ba wai dan ya zama wajibi a kansa ba shi yasa da gangan a wannan lokacin sai ya karya wadda ka'idar sai ya zamana yayi salloli biyar da alwala daya don ya nuna wa al'umma cewa hakan ya halatta sannan a cikin hadisin za mu ga sayyidina umar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar abinda bai sani ba wanda yake nuna cewa na ƙasa zai yi tambaya ga na sama idan ya ga yayi wani abin da bai fahimce shi ba musamman ma idan yayi wani abin da bai saba ganin yana yin shi ba saboda haka ba rashin ladabi bane dan ya tambaye shi cewa ya naga kai kaza alhalin da ba haka ke yi ba musamman dan mutun ya karu da wani ilimin da bai san shi ba to haka sahabbai sun kasance suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan dukkan abin da suka gani daga gare shi wanda ba su gane ba domin su gane ta haka nan ilimin ya zo gare mu da yawa wasu abubuwan da muka samu ta hanyar tambayoyin sahabbai ne sahabbai ne suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai ayar alqur'ani ta sauka ta zamo ita ce ansar tambayar su ko kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba su ansar tambayar su wanda dukan su wahayi ne abinda ya sauka na alqur'ani na ansar tambayar sahabbai wahayi ne na alqur'ani haka nan abinda ya fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama na amsa tambayoyin sahabbai wahayi ne na sunnarsa sauraka da alqur'ani da sunna dukkanin su wahayi ne kullum min indillah dukkanin su daga Allah suke saboda haka babu wata damuwa babu wani rashin ladabi dan na ƙasa ya tambayi na sama abinda bai gane ba ya ganar da shi sannan wani hadisi yana nuna mana yadda sahabbai suke da hirsi tsananin kwaɗayi na bibiyar abin da suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam aikatawa suna sa ido matuƙa akan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani motsinsa saboda sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mahalli ne na ƙudwa na koyi saboda Allah subhanahu wataala ya ce da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayyukansa da yake yi abin koyi ne gare su saboda haka suke sa ido akan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ne sunnarsa ta zo gare mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba daidai yake da sauran mutane ba da haka ba za ka kwatanta kulawar mutane da maganganun wasu ba da kulawar sahabbai ga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama su maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama addini ne ayyukan sama addini ne duk abin da yayi yakan zama addini ne ga yan baya har zuwa tashin alkiyama saboda haka suka sa ido sosai akan al'amuransa duk wani motsinsa suna kiyayewa kuma suna sanar da al'umma don ta samu abin koyi kuma wanda yana nuna cewa wanda yake iya yin sake alwala sai bai sake ba ya sallah da tsohuwar alwalarsa bai yi makaruhi ba kamar yadda wasu suka faɗa suna cewa ya yi makaruhi idan ya sake alwala in bai sake alwala ba to wannan magana a magana ce wacce take tana da ƙarfi ba saka ijma'in man yu'taddu bi ijma'ihim waɗanda aka yarda da ijma'in su sun ce halal ne mutum yayi sallah salloli sama da daya da alwala da alwala daya to ayo za mu shiga hadisi na biyu malam yace babul wudu'i min ar-rih babin da yake magana akan alwala saboda rihi wato fitar rihi daga mutum يتي حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح وانا حديثي شيء ابن الجارود يا جيش ني دغمال منسى محمد بن يحيى da kuma wani malaminsa na biyu Ibrahim ibn Marzuk wato ya ji wannan hadisi daga malamai biyu cikin malamansa na farko Muhammad ibn Yahya shine Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ibn Khalid ibn Faris az-Zuhli ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari da Muslim kamar da mun ambace shi a baya wannan malami Muhammad ibn Yahya hadisansa sun fi na kowa yawa a wannan littafin wannan littafin da yake gaban mu hadisansa sun hadisin wannan malami Muhammad ibn Yahya az-Zuhli dan garin su ne nai saburi ne haka ya kwashi hadisansa da yawa kuma ya zuba hadisansa da yawa anan kusan hadisi 400 daga cikin adadin hadisan da suke gaban mu kusan din da shi wannan malamin ne Muhammad ibn Yahya az-Zuhli babban malami ne ya rasu shekarar hijira tana 258 sai malamin sa na biyu da ya ji hadisin daga wajensa shine Ibrahim ibn Marzuk Ibrahim ibn Marzuk ibn Dinar al-Umawi Abu Ishaq al-Basri mutumin Basra ne amma ya zauna a Masar mutumin basra ne amma ya zauna a masar malami ne amintacce daga baya ya, ya samu makanta ya samu makanta ya rasu shekara ta 270 abin da bai ruwaci hadisansa da yawa a cikin wannan littafi ba hadisi hudu kawai ya ruwaito daga wannan malamin a nan kaga ya hada su su biyu ya ruwaici hadisin daga wajensu su kuma sun ji wannan hadisi ne daga wahab ibn jarir wahab ibn jarir ibn hazim abu abdullahi al-azdi shi ba mutumin basra ne kuma shi ba amintaccen malami ne thika ne a ya rasu shekara ta 206 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama wahab ibn jarir hadisansa duka akwai su a cikin littattafan sunna gaba daya malaminsa shi kuma shu'ba ibn al-hajjaj shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki maulahum al-basri shi ba malami ne dan garin basra babban malami ne imam ne sosai a cikin harkar hadisi ya kai matakin amirul muminin fil hadis banda harkar ilimin hadisi ba abin da ya sa a gaba a rayuwarsa har ya koma ga Allah kusan duk harkar ma yan neman kuɗi ko wani abu duk bai yi ba akwai wani dan uwansa shi ya ɗauki nauyin rayuwarsa gaba ɗaya sauraka da cinsa da shansa da kula da iyalansa duk shi yake ba shi abin da zai yi wannan shi kawai aikinsa shine je ya tukufa ya nemi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara su ya tabbatar da ingantacce da wanda ba ingantacce ba malami ne na fita kunya shine shu'ba ibn al-hajjaj duk da baka sai suke da imam malik duk suna da baka ɗaya da imam malik kuma shi mutumin basra ne ya rasu shekarar hijira 160 ya riga imam malik rasuwa ya rasu shekara 160 malaminsa shine suhail ibn abi salih ذكوان السمان المدني وانا سهيل ابن ابي صالح galibi yana ruwaya ne daga babansa galibi yana ruwaya ne daga babansa an ce rubutattun hadisai ne ya samu na mahaifinsa da ya ji daga babansa nuska ce da yawanci imam muslim ya fitar da hadisansa ta wannan hanyar imam bukhari bai fitar da hadisansa ba sai tare da wato makarun da wasu ko ta'alikan amma amma imam muslim ya fitar da hadisan suhail ibn abi salih shi saduk ne saduk ne a ƙarshen rayuwarsa haka ya ɗan samu canji haka a ƙwalwarsa wajen kiyaye abu amma dai malamai sun fitar da hadisansa wanda suka tabbata musamman daga mahaifinsa abu salih abu salih shine mahaifinsa sunan mahaifinsa zakawan zakwanu samman as-samman ko az-zayyat shine wanda yake sayar da kamar mai sana'ar sai da mai yake mai mai ko dai danyen mai ko kaki dai duka yana yana harkar sai yana yana saya wato yana sayan sa a nan Madina sai kai Kufa cikin kasar Basra sana'ar sa kenan shi yasa ake ce masa as-samman as-samman shine mai mai sai da mai sana'ar sa ce wannan zai dauka daga Madina sai kai Kufa to can Kufan kuma da yaje akwai wata unguwa ta wata kabila banu kahil a nan yake sauka nan yake musulmanci kuma yana ba su karatu shi yasa hadisan abu huraira suka yadu ta hannunsa a iraki musamman a kufa ta hannun shi abu saleh za ga wannan cewa suhail ɗansa ne mutumin madina ne shi ya je hadisin daga mahaifinsa akwai waɗanda kuma mutanen masra ne su mutanen kufa ne waɗanda suka ji hadisin daga abu salih abu salih samman kusan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan hadisi daga abu huraira ya ji hadisai da dama daga cikin abu daga daga abu huraira kusan hadisansa shi da abu salama ibnu abdurrahman hadisansa su suka fi na kowa yawa cikin hadisan almajiran abu huraira daga abu huraira dan su ruwaci hadisai ya fi 300 daga abu huraira ya fi 300 daga abu huraira amma dai wanda kuma hadisansa suka fi inganci daga abu hurairah shine sa'id ibn al-musayyab shine sa'id ibn al-musayyab amma a yawan hadisi to waɗannan abu abu salama ibn abdurrahman ibn auf dan gidan abdurrahman ibn auf ne abdurrahman ibn auf an sani yana cikin al-asharatul mubashirin bil janna to ɗansa abu salama yana daga cikin waɗanda suka ji hadisai da dama daga abu hurairah sannan da shi da wannan kusan su suka fi yawa hadisansu ya haura 300 ya haura ɗari uku shi abu salama a abu salih ya rasu shekara 101 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekarar ita ce shekarar da umar dan abdul aziz ya rasu shekara ta 101 ita ce shekarar da umar dan abdul aziz halifan nan da ya yi suna wajen adalci ya rasu jikan sayyidina umar shekara ɗaya suka rasu da abu salih as-samman shekara ta 101 kuma hadisan abu salih suna nan a cikin littafin hadisi duka ba wanda ya ja da baya wajen rawaito hadisansa malaminsa abu huraira abdurrahman ibn sakhr ad-dausi babban malami babban tabi'i babban sahabi wanda ya ya, musulunta a shekara ta bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga khaybar a lokacin ya musulunta ya zo daga yaman amma kuma ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama lizimtar da babu wanda ya masa irin ta banda manyan sahabbansa irin abubakar da umar saboda haka yana da zimtar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa da yunwa cikinsa wato koyaushe yana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana masallaci tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in wata ziyara ce ma'aiki zai kai wani guri to abu huraira suna tare in an samu wani abin da za a ci ya samu ya ci in ba a samu ba ya zauna da yunwa haka ya rayu sannan lokacin da mutanen madina suke tafiya gonakinsu domin noma mutanen makka kuma almuhajiruna su tafi kasuwa domin kasuwancinsu shi yana tare da ma'aiki shi yasa lokacin da ake cewa ya aka yafi kowa hadisi ya ce to ku lokacin da nake tare da ma'aiki waɗancan suna gona waɗannan suna suna suna kasuwa to dan me ba zan fi ku zan fi ku hadisi ba dan me ba zan fi ku hadisi ba shi yasa aka ce yafi kowa riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce da za a ce shekara ta bakwai ya musulunta ma'ana bai fi shekara hudu ba ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ya zauna da ma'aiki ya za a yi roci hadisai da yawa ya fi abubakar ya fi umar ya fi sauran manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ahlul baiti saboda haka sai a tume shi da ƙarya to kaga wannan rashin kunya ne da kuma rashin hankali saboda inda akwai hankali a nawa ake cewa abu huraira ya ruwaita duk abin da ake faɗa na abu huraira ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana hadisi dubu dubu biyar ne dubu biyar ne da ɗari uku ne da saba'in da wani abu shi ake cewa abu huraira ya rawaita to wanda zai shekara hudu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a ce bai ji maganarsa ba duk yawancin hadisan ba ba sa wuce sadara uku sai na hudu ba shi nan kuna gani ba yanzu wannan hadisin da cewa kai la wudu'a eh la wudu'a illa min sautin aure shi kira hadisin shi kenan to don karowaci wannan hawa wani abu ne a ce wai karowaci hadisai da yawa yanzu in daddatsa maganganun da ne daga fara karatun nan zuwa yanzu a daddatsa su a matsayin hadisi hadisi na tabbata sun wajen ashirin ko talatin a a bakakka ce ɗari kaka kaka kaka ku zuzuta ba su ashirin ashirin ka daddatsa su dai kamar hadisi dai to aka ce shekara hudu in zauna ina yin wannan kuma a ce a ce wai yayi yawa kuma hadisan da in ka tara su fa duka wanda ake magana 700 din nan akwai fa waɗanda sun ta maimaituwa ne wanda ya fitar da shi ta hanyar Sa'id Sa'id ibn Musayyib wani ya fitar da shi wannan hadisin ta hanyar Abu Salih wani ya fitar da shi ta hanyar ta hanyar Abu Sa'id al-Maqburi wani ya fitar da shi ta hanyar Abu Zinad an al-Araj hanyoyi ne daban-daban amma hadisin ɗaya ne to wurin malamai suna kirga su hadisai ne daban-daban duk da matanin ɗaya ne matani ɗaya zai zo amma ta hanyoyi daban-daban to sai su ɗauke shi a matsayin hadisai ne daban-daban to in aka wawware waɗannan da suka maimaitu don hadisin abu hurairan gaba ɗaya wanda aka danganta masa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi dubu ɗaya da ɗari biyar da yan kai ba bai kai yawan hadisan bulugul maram ba yanzu aka samu tsari bi zakakuri a shekara biyu ba zai iya haddace hadisi hadisan bulugul maram ba saboda Allah eh mu yara nawa ne a cikin shekara ɗaya ma suke haddace hadisan ba bare sahabin annabi wanda ba shi da aiki sai wannan ba zuwa kasuwa ba zuwa gona zaune yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu ya ci in ba a samu ya hakura amma da yan shi'a suka tashi zagin sai ka ce kwadayayye ne wai zaman kwadayi yake a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wani da ya fara bayyana shi a kasar nan da wannan ya fara ta kan abu huraira ya fara bayyana shi yasa ya ce ai kwadayayye ne to in dai wannan kwadayin irin shi ne ai kowa ma zai so zama kwaɗayi irin wannan kana kwaɗayin abincin manzo Allah eh ni na tabbata yau a ce da manzon Allah yana nan kuma za a samu abincinsa duk nan mu kwaɗayi yau za mu kowa akwai wanda ba zai yarda da wannan kwaɗayin ba ka yi kwaɗayi kuma ka samu ilimi to wannan dubu da ɗari biyar ɗin kuma in aka tace wanda suka inganta danganta su zuwa ga abu hurairu wanda ba su inganta ba raguwa za su ƙara yi aka ci garerewa watakila sai sun da ɗari hudu wani abu to a ce annabi sallallahu alaihi yana tare da shi a salloli biyar annabi zai zauna in yayi sallah asuba wani lokaci annabi yakan zauna ya saurari sahabbansa inda mai tambaya yi tambaya in wanda mai ne farki yayi ya zo ya ga wa annabi sallallahu alaihi ya fassara masa farkin sa to yana yin wannan a zo yayi hudubar juma'a yayi waye a ce ba za ka iya jin magana sa guda 100 guda 500 ba ko 1000 ko 2500 saboda haka su kansu hadisan duk gajejjeru ne yawanci in kaga dogon hadisi to kissa ce labari ne wanda yayi kaza yau kaza ya je gun annabi aka ce da shi kaza ya fita ya je kaza labari ne amma hadisan in aka ciro su daga ciki sai ga cewa yan jumloli ne kaɗan annabi baya doguwar magana ba annabi baya doguwar magana annabi ganganun sa jawami'ul kalim ne haka suke a dudunkule amma sai ma'anoni masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin su sannan abu huraira ya tsawon rai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar hijira tana hamsin da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu hijira tana sha ɗaya to nawa za ka ƙara a kan wannan shekara arba'in talatin ko? ka cire sha ɗaya a cikin hamsin da takwas talatin da tara to sai da ya shekara talatin da tara bayan wafata a nafsalarsa kuma talatin da tara ɗin nan duk a cikin karantarwa yake yinsu almajirai daga ko'ina zuwa suke wurinsa sauraron karatu don mai hadisansa ba su yaɗu ba tun da yana karantarwa hadisansa za su yaɗu ya yi tsawon rai kuma ya yaɗa hadisan durin juma'a yakan yi firi hudu ba an sa wannan firi hudu ba ko to abu huraira yana firi hudu ba firi hudu ban nan kana jin surutun banza zai ta yi hadisan annabi zai ta karanta dan mai hadisansa ba su yaɗu ba to sai a ce wai ai ai dana na fadima to na na fadima wata shida ta yi bayan wafata annabi sallallahu alaihi wata shida ta yi ko shekara ɗaya ba ta yi ba kuma ita mace ce tana gidan mijinta binta aka yi aka yi ta juwa hadisanta shi ko yana nan yayi yawo ya zauna a Bahrain a Madina yana da majalisi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna bibiyar sa suna sauraron hadisansa dan me ba zai yadu ba ba yana nuna cewa ya fi Abubakar da Umar ilimi ba amma Abubakar shekara biyu da wata shida ya zauna ya rayu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu da wata shida kawai yayi sannan kuma a matsayin mai mulki a matsayin mai mulki yana fama da matsalolin al'umma ga mayaka can ga kaza ga kaza yaushe zai zauna majalisi ya bada hadisi Abu Hurairah ba wani abu a kansa sai maganar hadisin zai ka taba shi hadisi ka taba shi hadisi to dan mai hadisin sa ba su yadu ba dan mai ba za su fi na Abubakar yawa ba a hannun jama'a saboda shi ya bada lokacin sa sannan yayi tsawon rai sai na Abubakar shekara shekara biyu yayi da wata shida bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah a wannan shekara bin kuma mashghulun bi umuri bi shu'ulil mulki ya shagala da sha'anin mulki ba shi da lokacin da zai zauna karantarwa haka nan sayyidina Umar shi ma da yazo ya shagala shekara goma da yana mulki sayyidina Usman shekara goma sha biyu yana mulki da rigingimu da tashe-tashen hankula da fadace-fadace da hare-hare yaushe yake da lokacin zama ya yi ba da hadisi abu huraira kuma yana da wannan lokacin sau haka an kai tsaya kai aiki da hankali sai kaga cewa to ai ba wani abu bane dan ya ruwaici wannan hadisan saboda haka wannan isnadi ne sahihi na shi wannan hadisin tirmizi da ibnu maja da ibnu kuzaima da tayalisi da sauran malamai da yawa sun rawaito hadisin daga hanyoyi ta hanyoyi da yawa daga shi shu'ba ibnu al-hajjaj da wannan isnadin tirmizi da ya rawaito shi yace hadha hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau sahihi ne abu hatim wanda daga cikin manyan malaman hadisi yana cewa a cikin wannan ruwayar in ko kula cewa ruwayar ta yi lawo zuwa illa min sautin aure babu alwala sai ga wanda ya fitar da sauti wato ya fitar da ri abin nan dinsa sautin rihinsa ko kuma aka iya ji warin warin rihinsa wannan shine zai alwala to shine Abu Hatim yake cewa anan Shu'ba ya takaita hadisin wato bai ba da shi gaba ɗayansa ba ya kawo shi ne muhtasar sai illanta shi da ikhtisari cewa ya takaita shi sai aka fahimci kamar cewa hadisin zahirinsa sai nuna cewa kamar iya waɗannan abubuwa biyu ko rihi kawai shi ne yake karya alwala rihi kawai shi yake karya alwala a ji sautinsa ko a ji rihinsa shi ne yake karya alwala amma banda sauran sauran ba sa karya alwala tunda ya ce la wudu'a illa wanda shi ne suke kira uslubul hasr kamar ka ce la ilaha illa Allah kaga ka kore dukkan wani abin bauta sai ka tabbatar da abin bauta ɗaya shine Allah to nan baka ba ka kore dukkan wani abin da yake warware alwala ka tabbatar da ɗaya ne kawai to sai ce to wannan salan da ya zo da shi a cikin wannan ruwayar ya takaita hadisin ne ya fi haka saboda waɗanda suka roci hadisin daga shi suhail dan abu salih daga babansa daga abu huraira lafazin da suka zo da shi shine idza kana ahadukum fi salati فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا سكتي لفظ دا ɗaliban suhail suka rawaci hadisin ga yadda yake annabi cewa idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku yana tsaka da sallah fa wajada rihan min nafsihi sai ya ji alamar fitar rihi daga kansa daga jikinsa fala yakhrujanna to kada ya fita daga masallaci ko kai ya fita daga sallah hatta ya sama'a sautan sai ya ji sautin fitar rihin nasa au ya ji da rihar ko ya ji rihinta suka ce to wannan shine cikakken hadisin shi shu'ba shi ya kuskure wajen takaita hadisin sai ya ba da ma'anar cewa in ba wannan abin guda ɗaya ba babu abin da yake warware alwala to bai ya goyi bayan abu hatim akan wannan talili da yayi sai dai ibnu turkumani ya saba musu a cikin littafin sa aljauharun naqi yake cewa da hadisin takaita shi ikhtisarin sa aka yi to da an samu gabar wannan hadisin da kuma ƙari da sai a ce hadisin sai ya zama la wudu'a illa min sautin aw rihin wa idza kana ahadukum fi salati ila akhirih da sai an samu na farko sai a samu ƙari shine za a ce to ya takaita to amma annabiyin da aka faɗa ai babu na farkon a ciki babu la wudu'a illa min rihin a ciki saboda haka kuma shi shu'ba malami ne masani ta ya zai kawo wannan usulubin hasr ya san ko ba haka hadisin yake ba wanda har zai sa wani ya dauka cewa abin da yake warware alwala ɗaya ne tak bayan kuma an san cewa ya fi ɗaya to shaukani shaukani mai nalil autar shi ma ya goyi bayan ibnu abin ya goyi bayan ibnu turkumani cewa babu wani kuskure da dan su abinda suka ce hadisai biyu ne wancan la wudu'a illa min sautin hadisi ne daban wannan kuma hadisin na cewa idza kana ahadukum fi salati shi ma hadisi ne daban don haka ibnu turkumani cewa hadisai ne biyu ba magana cewa shu'ba yayi kuskure shi ma shaukani ya goyi bayan sa cewa shu'ba dinnan malami ne mai yalwataccen ilimi masanin ruwaya ta cikin kankanin lokaci za a ce yayi kuskure to amma dai maganar abu hatim ita ce magana saboda hadisi ɗaya ne mafitarsa mafitarsa guda ɗaya ce makaracinsa guda ɗaya ne shine suhail al-abihi al-abi huraira haka haka isnadin yake duka wanda suka rawaito shi wannan hadisin shi wannan hadisin na abu huraira ta irin wannan salan suka rawaito shi ta wannan hanyar suka rawaito shi kaga idan ruwayar shu'ba ta saba wa ta sauran to shu'ba ba masubi bane zai iya yin kuskure saboda haka a bashi akan cewa wannan ruwaya ce muktasara ruwaya ce da shuba ya takaita bayanin amma sauran almajiran suhail sun ruwaito hadisin cikakke zahirin lafazin hadisin kamar yadda muka gani yana cewa la wudu'a illa min sautin aure babu alwala sai ga wanda ya ji sautin fitar tusa daga gare shi ko ya ji warinta kamar ya takaita arbin da zai sa a yi alwala cikin wannan abu guda daya tare da cewa kuma wannan ba shine muradi ba abinda ake nufi a nan shine kore dukkan wani jinsi na shakka da tabbatar da yaƙini wato dukkan shakka da za ka yi yayin da kake cikin sallah ko ba kake masallaci shakkar da za ka yi cewa alwalarka ta kare da fitar rihi a jikinka in dai shakka ce to kakka yi aiki da wannan shakkar sai idan ka ji sautin fitar rihin ko ka ji rihin ta shakarka ka ji warin abin da ya fita daga jikinka to daga lokacin ne ka samu yaƙini ka samu tabbacin alwalarka ta warware amma in ba haka ba to ka zauna a yaƙininka na farko na cewa ka yi alwala ka shigo masallaci sai da ka yi alwala ka shiga sallah wannan kana da tabbaci baka da shakka a kansa to bai kamata shakka ta zo ta gusar maka da wannan yaƙinin ba ce wannan shine abin da kawai hadisin yake nuna amma ba wai yana da takaita abin da zai warware alwala akan abu guda ɗaya bane wasu malamai sun yi takrijin hadisin wasu suka ce a ita shari'a kamar ibn al-arabi a cikin arizatul ahwazi da cewa ita shari'a daman ai ba lokaci ɗaya ta zo gaba ɗayanta ba a hankali a hankali ta zo ma'ana so yake ce mana tana yiwuwa da farko wannan shine abin da yake karya alwala daga baya kuma aka samu sauran ƙari wannan dai maganar ba ba lalle ta zanto haka ba wasu kuma suka ce ya ce cewa kuma zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ya kasance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake cewa لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث النفس أبن الثيب, الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق التارك لدينها المفارق للجماعة a cikin nan annabi ya faɗi abubuwa uku ya ce su suke halatta jinin musulmi mutumin da zai yi aure kuma ya zo ya zina bayan ya taɓa aure ko yana da aure to wanda za a yi masa rajimu ko mutumin da ya kashe rai ba bisa haƙƙi ba za a yi kashe shi ko kuma mutumin da ya ridde bar addininsa sai to waɗannan abubuwa uku kuma malamai sun tabbatar da cewa akwai wasu abubuwan da za su iya sawa a yi kisan wanda sun sun fita daga cikin wannan ukun ba ambace su ba wasu dalilai sun zo sun ƙara su to shine wannan hadisin shi ma da yace la wudu'a illa min rihin aw sautin shi ma ba yana nufin takaita wannan abin warware alwala a cikin wani abu guda ɗaya bane ko kuma ya zanto ana maganar masallaci ne ko sallah galibi abinda mutum yake shakkar ya warware masa alwala yayin da yake zaune a masallaci shine fitar rihi domin ba zai shakka maganar fitsari yana shakkar yayi fitsari ko yayi ba haya ai ba zai ka shakka yawanci anan ake shakkar to shi yasa sai suka ce wannan anan ake maganar ba a kowane irin abin warware alwala bane to saboda haka tana yi wa ambatan su kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ambatan waɗannan abubuwa bi saboda galibi su suke faruwa ga masallaci yayin da yake sallah ko yake zaune a masallaci galibi ne su suke sa masa shine yake sa masa shakka fitar rihi daga jikinsa amma ba bawali ba ba kuma ba kuma ga'idi ba a nan da yace la wudu'a illa min min sautin aw rihin la wudu'a ay la wudu'a wajibun yana ba alwala ta wajibi amma ta mustahabbi kamar yadda muka gabatar a baya dan mutum ya sake alwala duk da yana da alwala ba komai ba lalle ne sai ya ji alwalarsa ta kare ba aka halatta masa ya alwala zai iya yin alwala ko da yana da ita nurun ne ala nur sannan da yace illa min sautin aure ba sharadi bane sai ya ji sautin dan zai iya wa baya ji zai iya wa kurma ne baya ji kaga ba zai ji sautin rihinsa ba sannan kuma ba sharaɗi ba ne sai ya ji warin tunda zai iya ruwa yana da matsala a hancinsa hancinsa to shi ke baya jin ƙanshi baya jin wari saboda haka kaga shi ma ba sharaɗi ba ne abin da dai ake so ya samu shi ne ya ƙini ya samu tabbacin cewa alwalarsa ta kare kuma ba lalle ba ne in yana ji yana iya shaƙa sai waɗannan abubuwa biyu sun haɗu in ɗaya ya samu shi kenan in ya ji sautin da fitar abin da sautin da kunnansa shikenan ba sai ya ji warin ba ko da ba ba wani wani tusarsa ba ta wari wani yana da wannan karamar sai ta tusa cikin mutane ba wanda ya sani wani kuma ɗaya duk sai ta tashi ta tashi taro saboda haka ba sharaɗi ba ne sai an ji warin tare da sautin in an ji ɗaya daga cikinsu shikenan kenan a tirmizi bayan ya kawo wannan hadisin sai yake cewa wannan shi da ita ce maganar malamai an la yajibu alaihi alwudu illa min hadathin ba zai alwala ba za ta wajaba a kansa ba sai ya yi kari aw ya ji da rihan ko ya ji rihi وقال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه عبد الله ابن المبارك يتشي إذا متن يي- يي شك كو يي كري كو بيما تو الولا وتزم واجبي أكن سبا سياسة متبتي تبتي دا زي إيران سيوا زي إيران سوا أكن سا إيران سوا تشيوا إيران لي إيران سيدا الله الولا ستاكري to wannan tabbacin shine zai sa ya tashi ya sake alwala za mu ƙara bayani akan wannan gaba in mun ji hadisi na biyu da yake shi ba yana magana akan wannan ne ya ce haddathana ali ibn khashram قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن أمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا وانا حديثي ما لا يرويته شي daga malamin sa Ali ibn Khashram shi kuma daga malamin sa Sufyan ibn Uyainata shi kuma daga Az-Zuhri Zuhri kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib sannan ya sake kawo isnadi na biyu wato shi Zuhri ya ji shi daga malamai guda biyu malamin sa na farko Sa'id ibn al-Musayyib sai malaminsa na biyu abbad ibn tamim shi yasa ya ce wa an abbad ya kara wau da ya nuna maka wani adafi ne adafi ne akan an sa'id adafi ne ala sa'id yani wa an an zuhri an sa'id wa an abbad ibn tamim saboda haka zuhri ya ji shi daga malamansa biyu sa'id ibn musayyib da kuma abbad ibn tamim shi kuma abbad ibn tamim daga baffansa baffansa radiyallahu anhu ya tabbatar maka da sahabi ne shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki ya ce idza wajada ahadukum fi salati shay'an idan ɗayan ku ya ji wani abu yana sallah fala yansarif kada ya juya ya bar sallah hatta ya ji da rihan sai ya ji wari aw yasma sautan ko ya ji ko ya ji ya ji sauti ya ji wari ko ya ji karar fitar abin da yake zaton ya fita daga cikinsa kun ga wannan yana tare da wancan hadisin kuma ya zo maka maganar a cewa a sallah saboda ka kaga maganar la wudu'a la wudu'a illa min sautin aw rih kaga yana magana magana ce da annabi yake ta ga wanda yake tsaye a yana sallah ko yake zaune a masallaci za mu zo mu ga hadisin Abu Hurairah idan ashkala ala ahadikum wa huwa fi salati akhraja minhu shay'un am la fala yakhruj hatta yasma sautan aw yajda rihan wani hadisi kamar yadda muka gani shi ibn al-jarud ya ji shi daga malaminsa ali ibn khashram al-marwazi mutumin maru ne kuma dan uwa ne dan uwar yar uwar bishir al-hafi bishir ibn al-harith al-hafi wani malami da ya shahara da bautar Allah to dan uwar yar uwarsa ne ya rasu shekarar hijira 257 mutum mutum ne na Allah kuma ƙwararren malami ne a hadisi shi kuma malaminsa Sufyan ibn Uyainata ibn Uyaina shi ana ana kiransa da wannan laqabi ibn Uyainata ma sunansa Sufyan ibn Uyaina ibn Abi Imran al-Hilali asalinsa mutumin Kufa ne amma ya zo ya zauna a Makka shi yasa ake nasabta shi zuwa garinsa na asali al-Kufi sannan kuma a ce al-Makki ya zauna a Kufa sannan ya zauna a Makka a ka'idar malaman hadisi idan mutum ya zauna a gari shekara hudu to ya zama dan garin sai a danganta shi zuwa ga karin ka zo kano ka shekara hudu to ka zama dan kano a gurin malaman hadisi amma sai wani shekara arba'in sai a ce da shi bako ne to su a wajensu idan mutum ya zauna gari shekara hudu nusiba ilaiha shi yasa ibnu uyaida sai ka ji an ce da shi al-kufi thumma al-makki saboda ya zauna a makka zama na tsawon shekara hudu limami ne babba wato hujja ne kusan sa'an su imam malik ne duk da shi ya yi tsawon rai ya yi tsawon rai ya riski har kusan shekara ɗaya suka harasu da yahya ibn ma'id da abdurrahman ibn mahdi duk da waɗannan kannansa ne shi ya ya to ya tsawon rai tunda ya rasu shekara ta 198 imam malik 170 da shida sufiyanu sauri ya rabu 160 to dai shi ma yana cikin wannan dabakar dukkan su almajiran zuhuri ne kamar yadda aka sani ma'amar ibn rashid almajiran zuhuri ne ya rasu shekara ta 154 lais ibn sa'ad almajirin zuhuri ne ya rasu shekara ɗari da ina jin da tamanin da wani abu ne ya rasu saboda haka dukkaninsu sun riga shi rasuwa shi ya sa kamar yadda ya zo cikin littafin hilyatul auliya na abinu ai wata rana wasu daga cikin almajiransa suka shiga wajensa suka same shi cikin damuwa yana zaune to sun zo da garuruwa daban-daban irin su je su ziyarce shi sai ya ce a cikinku akwai wanda ya zo daga masar sai wani ya ce eh ni daga masar nake sai ya ce me labarin lais ibn sa'ad saka ce ai ya rasu ya ce a cikinku akwai wanda ya zo daga ramla sai wani ya ce eh ramla cikin falastin ne sai wani ya ce eh gani sai ya ce da shi me labarin rabi'a damrata ibn rabi'a mutumin ramla ne sai ya ce ai ya rasu sai ya tambaye a cikinku akwai wanda ya zo daga daga hims hims shine cikin ƙasar syria sai ya tambaye shi sai ya ce a cikinku akwai wanda ya zo daga nan sai wani ya ce eh ni dan garin ne sai yake cewa me labarin baqiyat ibn al-walid shi ma wani malami ne na hadisi ya ce sai ce masu ai yara su sai ce a cikinku akwai wanda ya zo daga daga dimashq shi ma cikin siriya ne sai wani ce eh ni dan garin ne ni dan dimashq ne sai ce da shi mai labarin alwalid ibn muslim shi ba malamin hadisi ne sai ce ai yara su sai ya tambaye su akwai daga cikinku wanda ya zo daga kaisariya shi ma sunan gari ne sai wani ya ce eh ga ni daga nan can nake ya ce me labarin Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi sai suka ce da shi ai ya rasu kawai sai fashe da kuka sai fashe da kuka sai faɗi wani baitin waƙe a cewa khalatid diyaru fasittu ghaira musawwadin wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'dadi abinda yake cewa a cikin baitin khalatid diyar wato abokansa da wanda suka taso tare ba kowa duk sun tafi sun basu shi kadai sauraka kamar a cikin gari ne ko unguwa duk a babe a tafi sai a baka kai kadai a garin kowa ya kama hanya tafi sai kai kadai ya ce wa mina shaƙa'i tafarruri wasu fasuttu gaira musawwadi sai na zama shugaba tare da ni ba shugaba ba ne saboda duk waɗanda suke tsaransa waɗanda da za a ce wannan yana jagora kaza da to yanzu kowa babu shi yanzu shine babba yace wa mina shaqa'i tafarrudi bis saudadi a ce kowa da kake ganin kusa wato sa'an ka ne zai taimaka maka a ce duk sun kare sai kai kai kadai ce to wannan ba karamar bala'i bane ba karamar musiba bace ba karamar musiba bace saboda mutum mai gaskiya yana buƙatar wani tare da shi in ya zanci shi kadai ne rike da gaskiya zai yi rauni shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa sarashuddu adudaka bi akhika man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah sauraka mutum koda yana kan gaskiya yana buƙatar wasu tare da shi da za su taya shi gwagwarmaya to wannan shine Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin manyan malamai malamin sa shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ɗaya daga cikin manyan malaman madina kuma ɗaya daga cikin manyan malaman imam malik tabi'i ne daga cikin ƙananan tabi'ai wanda an yi ittifaki an yi ittifaki gaba ɗaya akan cewa babban malami ne da ba irinsa a lokacinsa an yi ittifaki akan wannan kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tattara ta daga cikin waɗanda sarki khalifa umar dan abdulaziz ya sa su tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ga almustashriquna yan ciranin addini orientalist da waɗanda suke kokarin rushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suna tarkizi a kansa dan suna ganin in suka rushe shi to sun rushe wani babban bango na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suke yin kai hujumi akan abu huraira a cikin sahabbai to cikin tabi'ai kuma shi wannan malami Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik ne da sauran manyan a'imma kamar da kuka gani malamin Sufyan ibn Uyayna ne Sufyan al-Thawri bai da ruwaya daga wajensa in kaga Sufyan al-Zuhri to Sufyan ibn Uyayna ne to ya rasu shekarar hijira tana 125 wasu suka ce ya rasu shekara da 24 wasu suka ce da uku malamin sa Sa'id ibn al-Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab Musayyab afisan da Musayyib din akan Musayyab baya jin daɗin a ce masa musayyab ya ce sayyaba Allahu man sayyaba ne ya fi son ka ce al-musayyib amma duk dai ana faɗa bin amma dai shi ya fi son ka ce da shi al-musayyib al-musayyib ibn Hasan babansa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa kirari da sayyidu tabi'in sai daga cikin manyan malamai na Madina wanda ake ji da su a lokacinsa kuma siriki yake ga abu huraira yana auren yar abu huraira saboda haka yafi kowa hadisi ingantacce daga abu huraira shi yasa ma idan ya karwaci hadisi bai faɗi waye ya faɗa daga daga cikin sahabbai ba gun waye ji to malamai su ce kawai ka kaddara abu huraira ne saboda ya ya fi kowa ya fi kowa da zumtar abu huraira da sauransu malami ne faqihi ne na gaske ya rasu shekarar hijira tana 94 94 wato ƙarshen ƙarni na farko sai malaminsa abbad ibn tamim kaga shi sa'id zuhuri tabi'i ne sa'id ibn musayyib tabi'i ne abbad ibn tamim shi ma tabi'i ne kaga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i hadisin riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan daga sahabi shi abbad ibn tamim ibn ghaziya al'ansari almazini almadani mutumin madina ne tabi'i ne wanda yake amintacce sai baffansa baffansa shine abdullahi ibn zaid ibn asim almazini abdullahi ibn zaid ibn asim almazini wato shine shine mai hadisin alwala alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da ya shahara hadisin abdullahi ibn zaid wanda yake fadar sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam to shine baffan shi wannan shine baffansa sahabi ne kuma dan uwa ne ga shi tamim ibn ghaziya dan uwansa ne da suka hada uwa daya dan uwansa ne da suka hada uwa daya musailamatul kazzab abin shi ne yana daga cikin wanda suka yi tarayya da wahshi wajen kashe musailama musailimatul kazzab musailima an san shi ne wanda ya da'awar annabci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi musailima shi ya kashe dan uwansa habib ibn zaid shi ya kashe shi ya masa kisan wulakanci to saboda haka da aka zo yawmul yamama ranar da aka kwafsa da rundunar musailima to shi wannan abin nan shi wannan abdullahi ibn zaid da muke magana akan hadisin sa yana daga cikin waɗanda suka dage akan sai sun ga bayan musailima bayan kafircin sa kuma ga abin da ya musu har ila yau to shine da da da, da wahashi ya harbe shi shi kuma ya shiga ya karasa shi to wannan shine isnadin hadisin kaga isnadi ne wanda yake ingantacce shi yasa bukhari ya fitar da hadisin hawuri uku a cikin littafin sa haka nan muslim da abu dawud da nasa'i da ibnu maja da imam ahmad da malamai da dama sun rawaci hadisin hadisi ne wanda yake tabbatacce hadisin anan lafazin sai ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi salati shay'an idan ɗayan ku ya ji wani abu yana sallah fala yansarif kada ya bar sallar hatta ya ji da rihan sai ya ji wari aw yasma sautan ko ya ji sauti amma lafazin sa a wajen bukhari da wasu daga cikin malamai cewa ya zo da lafazin cewa shukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajul wato an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam koke na wani mutum da yake jin wani abu a sallarsa a ya kafa usala ya yanke sallarsa sai annabi ya ce la hatta ya sami a sautan au ya ji da rihan sai ya ji sauti ko ya ji wari a lafazin imamu ahmad arrajulu ya ji dushai a fis salati yi khayyalu ilayhi annahu qad kana minhu mutum ne yake jin wani abu yana sallah sai kwalwarsa take gaya masa cewa ko ya yi rihi a cikin sallarsa sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ce a kai ya bar sallar sa sai ya ji sauti ko ya ji wari anan ba a faɗi waye ya koka ba to amma ya zo a cikin ruwayar bukhari cewa shi mai tambayar shine abdullahi ibn zaid kuma a wata a wata ruwayar ma ta zo da da bayyana hakan a karara kamar ruwayar ibn khuzaima ta hanyar abdul jabbar ibn al-ala an sufyan sufyan ibn uyayna da wannan isnadin yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul saboda haka shi abdullahi ibn zaid din shi yayi tambayar game da mutumin da yake jin irin wannan to shine annabi yake cewa idza wajada ahadukum fi salati shay'an idan ya ji wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar wajada alwujdan dan in ya ji wani abu ko dai ya ji motsin wani abu a duburarsa ko kuma ya sa hannu sai ya ji wani alamar wani abu kaga duk ya shiga cikin cikin abin nan misali ya taba jikinsa ya dago sai kai hannunsa abin nan hancinsa sai ya ji wari sai ya ji wari to wannan duk ya shiga cikin kalmar wajada shi yasa a wata ruwayar ya zo cewa idan ɗayanku ya ji wani motsi ko kuma yadda masu tambayi suka ce ɗayanmu yana jin wani motsi a duburarsa kamar wani abu ya fita zai ji wani motsi kamar wani abu ya fita to wannan motsin da zai ji a duburarsa na cewa wani abu ya fita kada ya sa ya yanke sallarsa sai ya bari sai ya tabbatar sai yana da tabbacin cewa wani abu ɗin ya fita ɗin saboda ya ji sautinsa ko ya ji rihinsa wato abin da ake nufi ya samu ya ƙinin cewa tabbas wani abu ya fita sannan lokacin ne zai bar sallarsa ya je don ya jaddada alwalarsa shine ma'ana hatta ya har sai ya ji wannan saboda haka gala wato in aka samu galabatun zan in aka samu rinjayen zato rinjayen zato daidai yake da yaƙini galabatun zan huwa kal yaƙin in aka samu rinjayen zato kaga ba shakka ba ce ta girmi shakka shakka shine wanda abin baka tabbatar da wannan baka tabbatar da nan ba baka tabbatar da abin ya faru ba baka tabbatar da bai faru ba duka daidai wa daida suke a gunka amma in zuciyarka ta fi rinjayar da cewa abin fa ya faru to ka samu galabatun zan to galabatun zan ne daidai take da yaƙi an gane ko saboda haka zaka tafi ka sake ka sake alwala malamai wasu daga cikin malamai sun fassara hadisin da cewa yana magana ne akan mai waswasi wanda yake da waswasin rihi yana waswasi ya ji ko ya kasa ko irin waɗannan ya yi alwala sai ka ya tashi ya sake zuwa ya sake wata ya zauna sai ka ya tashi da ka taɓa sai cici nake kamar dai alwala ta takare to wasu suka ce shi ake nufi da wannan hadisin saboda wannan yana nuna cewa yana da wata illa to in yana da wata illa to ya zama kamar mai salisul bawl kamar da ba iya rike fitsari in yayi fitsari ba minti biyar sai ya ji ya ji yana digo masa to ka san wannan a shari'a an yadda alwalarsa ta farko da kawai ya sallah haka to wasu suka ce wannan hadisi yana nufin haka kamar yana da salisun rihi kenan to amma dai wannan wannan tasu ba ba haka bane tunda annabi cewa idza wajada kuma hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sayo Muslim idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi idan ɗayan ku ya ji wani abu na motsi haka a cikinsa sai ya rikitar da shi a kharaja minhu shay'un am la wani abu ya fita ko bai fita ba fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan to kai fita daga masallaci sai ya ji sauti ko ya ji rihi kaga wanda ya tura magana cewa salisun rihi ne wannan wannan shakka ce wanda za ta iya samu mai lafiya don haka za ta ba ta sa ya fita daga masallaci ya abin nan ba wannan hadisi insha Allah akwai karin bayani sosai da za mu yi akan sa a karatu na gaba kuma wannan ka'idar shakku la yazul abin al-yaqin la yazul bi shakk insha Allah zamu zamu yi magana akan ta bi iznillah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh